الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوضا متاشي هنا لحدي شاء قدري وتانقيا وتم المحرم إجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas a cikin littafi na kitabu tauhid na babban malami almarhum muhammad bin abdulwahab allah ya shi kansa da rahama inda mala ya ce babun ƙaunin lahi ta'ala babi mai karantar da mu faɗan allah maɗaukacin sarki a cikin suratul a'raf da allah ta'ala ya ce a yushriku na ma la ya shai'a shin za su tara allah da waɗansu abubuwan da la ya shai'a ba su iya halittar wani abu Allah ta'ala yana jan hankulanmu da nisantar da mu bautan waninsa saboda duk wanda baya iya halitta to bai dace ba a jingina bauta zuwa gare sa halitta subhanahu wa ta'ala kaɗai yake yi kenan allan da ya halitta shi ya fi dacewa a bauta masa shi ya yi sammai da katsai da rana da wata da dukkan abun da muke gani da waɗanda ma ba ma ganinsa halittu ne na Allah ko Allah ya ce a yushriku na billah shin za su tara Allah da abun da ma la ya khluqu shay'a abun da baya iya halittar wani abu wa hum alhali su waɗannan abubuwan da waɗansu masu shirka suke tara Allah da su wa hum yukhlaqun halittar su Allah yayi kaga wanda an ka halitta da wanda shi ya yi halitta wani ya fi dacewa da bauta mai halittar shi ne ya fi dacewa a yi masa ibada saboda duk wanda talici ne an halicce sa ne yana da rauni yana da bukatu da yawa amma shi allan da ya halitta to shi ne ke ba halittun nan kariya azza wajal Allah ta'ala ya ce wala yastati'una lahum nasra kuma ba za su iya taimaka musu ba Allahn da idan ka shiga cikin damuwa baya iya doce ma wannan wahala to wannan ba Allah ne na gaskiya ba Allah subhanahu wa ta'ala kuma wanda shine alkhaliqu duk cikin yanayin da bawa yake ciki Allah yana da ikon ya doce ma dan adam damuwar wa qaulihi ta'ala hallau aya ta biyu da mala ya kawo a cikin wannan babi aya ta cikin surat fatir fadan Allah wallazina tad'una min dunihi waɗanda kuke bauta ma koma bayan Allah ma yamlikuna ba sa mallaka cikin farautar Allah da mulkin Allah min kitme ko da daidai da ƙwayar dabino waɗansu ci kitme shine wannan ƙwaya da ke cikin dabino waɗansu ci a wannan abu hori wanda yake lulluhe wannan ƙwaya na dabino waɗansu ci fasil ma'ana shine wani ɗan zare da ke ma'ana a ƙwayar dabino a tsakiyarsa mu ɗauka ƙwayar dabino ma yamlikuna min kicmi ba sa mallakar daidai da ƙwayar dabino ba su da mulkinsa cikin halittun Allah ta'ala to shi wanda bai mallakar komi a cikin rayuwarsa sai Allah ya agaza mai kun ga bai dace ba a yi masa ibada waye dace a yi ma ibada Allah subhanahu wa ta'ala dan shi wannan littafi ya samu sunan shi ya karbi sunan shi na kitabut tauhid saboda karantarwa da mala yake dalilai na ƙur'ani da sunna wurin mai da hankalin mutane zuwa ga bautan Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai fa fi sahih mala yace ya tabbata a cikin sahih bukhari da yawa daga cikin malaman hadisi sun ce an ce as-sahih shi kadai an kai shuru to ana nufin sahih bukhari saboda shi ne mafi ingancin littattafai waɗanda sun ka kumshi hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan na ɗalibinsa imam muslim cewa da sahih muslim an anasin daga anas dan malik قال أنس يتي شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أهد أياك أهد شيني ببياك نبي أتاره مسلنشي sunan dukin ne da an kai gwagwarmaya a wurin an ka kira yakin da gazuwatu uhud ko Allah ya jarrabi musulmai kamar yadda maluman tarihi sun karantar da mu haka qur'ani ma ya nuna muna duk lokacin da annabi ya ce ku yi kaza to saba ma umarnin annabi yana iya jayo ma dan adam musiba a rayuwarsa ta duniya da lahira kowane ne mutuna to Allah ta'ala ya kaddarta abin da ya kaddarta an zo yakin Uhud annabi yayi nazari hilin da za a yi yaki sai ya dora waɗansu sahabbai saman duci ya ce mun samu galaba an yi galaba a kan mu ga ku sabko sai na ba ku izini shaidan kuma kun san dan adam maƙiyi ne a wurin shaidan duk alkhairin da Allah yake son mu shaidan baya son mu aikata haka sai ya biyo ta hanyar wasuwasi ana shiga cikin yaƙi karo na farko malam musulmai sun kai nasara kahirai na ta gudu suna ta ja da baya lokacin khalid bin walid bai musulunta ba shi ma kwamanda ne daga cikin manyan kwamandodi a wurin kahirai yana da asalib yana da dubara ne yaƙi shi ma bai shigo da wata runduna a filin yaƙin ba ya laɓe can baya suna jiran yana lura da na saman duki saboda na sama suna hana shi hucewa yana Allah Allah a ce na sama sun sabko mahalba ne sun iya halbi waɗanda annabi ya zaɓa malam ba su yi amirin ɗa'a ba sabaka sun kai lokacin da sun ga nasara ga ganima nan shaidan ya shiga suna sabka ɗaiɗaiku kawai ya saura an ka hau an ka kashe su annabi da sahabbai suna koran kahirai malam sun kai ƙura ta taso daga baya an ka sa su tsaka malam subhanallahi azim to cikin sahabbai malaman sun ce ya kai mutum saba'in da sun kai shahada a wannan yaji musulmai ba su ji daɗi ba Allah ya gaya musu ku kun ka jayo ma kanku waɗansu sun yi gudu Allah ce na gafarta muku wannan ja da baya ne ɗan shi'a maƙiyan sahabbai maƙiyan Allah suke buga dalili cewa ai an samu sahabbai a yakin Uhud sun koma baya ba aya Qur'ani ta nuna wanda ya koma Allah ya ce shi Allah da ya hana ya gafarta musu to annabi ya samu rauni sosai an shi manzon Allah malan jama'a sun kai inda sun kaji wata murya cewa an kashe manzon Allah to shi yasa sahabbai yawa ba su tabbata ba sun samu damuwa an kashe manzon Allah sun ka ja da baya shine Allah ya sabkar da ayar wa ma Muhammadun illa rasulun قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين آية ده أبو بكر يمي ما يتامسوا لو كتند عن النبي وفاتي صلى الله عليه وآله وسلم الله ينعي موسى ai Muhammadu manzo ne daga cikin manzannin da na aiko annaba sun shuɗe gabani ya zo shin tunanin kuke in annabi ya mutu za ku barin addini za ku barin jihadi a kaddarta an kashe annabi shikenan jihadi ya ƙare to duk wanda saboda rasuwar annabi ya bar addini ba zai cutar da Allah ba to annabi ya samu rauni sosai sa'ad dan abi waqqas yana kusa da shi malumai sun ce shi ɗaya samu wannan kirari annabi na cewa irmi fidaka abi wa ummi ya sa'ad ka halba da yawa ba su iya tsayawa an samu mazashi wanda suke kiran al'ansar wallahi in kun bar manzon Allah a nan ba ku da wani uzuri a wurin Allah da za ku gaya ma Allah a ranar kiyama sun yi iyaka ƙoƙarinsu Allah ya kaddarta abin da ya kaddarta to annabi sallallahu alaihi wasallam in ji anas yace an jiba manzon Allah alaihi salatu wassalam wa kutirat rubaiyatuhu haquran manzon Allah an karye waɗansu daga ciki fa qala saboda bacin rai annabi yace kaifa yuflihu qaumun taya waɗansu za su rabauta taya mutane za su samu daɗin kai shajju nabiyahu wanda sun ka jima manzonsu sun ka samu masa rauni sun ka ji masa sun ka zubar da jininsa فنزلت في وقع آية السبكة لعل تعالى يشي مع النبي ليس لك من الأمر شيء bal ayar ta sabka ne kamar da riwayatu da dama sun ka nuna annabi ya rinka yin alkunutu yana mummunan addu'a kan waɗannan manyan kafirai saboda ya rasa babban komanda na cikin yaƙi amin hamza a cikin wannan yaƙi ga su mut'ab samarin nan mai imani mai ikhlasi to su mumin na duk lokacin da sun kaje yaƙi in ma sun rasa rayukansu ba su yi hasara ba ko sun dawo gida da ganima riba ce a gare su duniya da lahira amma ba daɗi ne annabi ya rinka yin addu'a a wagga riwaya malik ce wa fihi a cikin wata riwaya an ibn umar radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul yace ya ji annabi yana cewa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i in annabi ya dago kansa daga ruku'i fi ar-rak'ati al-akhirah a ƙarshen raka'a min al-fajr na sallar subahi yakan ce Allahumma al'an fulanan wa fulan Allah ka la'anci wane da wane yana da sunayen waɗansu mutane cikin kafir ba'da ma yaqul bayan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd lokacin yace wannan alqunut fa anzalallah sai Allah ya tabkar da ayar ana hana manzon Allah yin wannan alqunut saboda ashe cikin waɗannan kahirai akwai masu rabon shiriya malumai sun ce ba wai an hana kunu ta haramta ne ba a shi Allah maɗaukakin sarki cikin waɗanda sun kai wannan ta'asa akwai masu rabo a wurin Allah ta'ala Allah ya ce ma annabi ba ka da wani abu cikin lamarinmu in ma mun azabtar da su ko mun gafarta musu su dai azzalumai ne sun yi zalunci Allah ta'ala ya sabkar da wannan aya subhanahu wa ta'ala wannan riwaya ta al'imam Bukhari ce riwayar Abdullahi dan Umar, wasu riwayatin a wata riwaya ya da'u ala Safwan bin Umayya yana yin addu'a ne a kan Sufyan bin Umayya wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham fa nazalat sai aya ta sabka laysa laka min al-amr shay wa fihi an Abi Hurairah radiyallahu anhu hallau an karbo daga Aba Hurairah Allah ya kara masa yarda qala yace qama fina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya tsaya a cikin muhina unzila alaihi yayin da an ka sabkar da waɗannan ayoyi wa an zir ashiratakal akrabin kai gargaɗi ga danginka makusanta a bawurai ce lokacin da ayar ta sabka Allah ta'ala ce ma annabi kai ma danginka kai musu gargaɗi ka tsoratar da su kiyama faqal sai annabi ya ce in ji aba huraira ya ma'ashara quraish ya ku taron ƙuraishawa saboda annabi ba ƙuraishi an ce wa an zir ashiratakal aqrabin gakka bar na gida kai musu gargadi ka kira su zuwa ga tauhidi yace ya ku taron ƙuraishawa aw kalimatan nahwaha ko wata kalma wadda take kama da haka ya faɗa isharu anfusakum ku yi ƙoƙari ku tsiratar da kawunan ma'ana ku bauta ma Allah la ubuni ankum min Allah shay'a ba dan ina ba ƙuraishe ba sai ku zamna ku kasa bautan Allah kuna tunƙaho mu ƙuraishawa ne mu dangin annabi ne in an zo kiyama za mu shiga aljanna annabi ya ce wallahi ku yi ta kanku kowa ya tsaya ya bauta ma Allah la uguni ankum min Allah shay'a dan malam kasantuwar babanka malam ne ko liman ko shehi ne bai baka damar shiga aljanna ba kai aiki ba wala matan liman wala matan malam ko kaunan malam ko wane ne kowa ta kanshi ya zai yi ranar kiyama kun san mu balle a ƙauyuka ko a birane ana iya samu ka iske matan malam ko alhamdu ba ta iya ba tana bugun gaba har kiɗi gare su wanda kirari ne na matan malumai ana kiɗi suna takawa subhanallah matan limammai wani ya ce shi baban shi limami ne ko shi baban shi shehi ne ko shi baban shi akkaza to annabi ya ce ya ku ƙurai shawa ku yi ta kanku ku yi aiki tukuru babu mai ba mutum aljanna in ba Allah ta'ala ba Allah kuma ya nuna mu mutane ga hanyar aljanna kenan ga wani ya yaudare ka ce in kayi mai hidima za ka samu aljanna kullum muna kira mutane zuwa ga barranta ga waɗannan shehinai da ake ce in kun kai mu ziyara ranar juma'a ko ranar laraba ko daren juma'a an gafarta muku zunubi na shekara saba'in tsohuwa wallahi ba gaskiya ne ba ba wani makhluki a duniya wanda kai mai ziyara nassi ya nuna cewa za a shahe mutum zunubin shekara talatin ko shekara kaza Allah ta'ala ya gafarta muna annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya a nan ba ya fara keɓance waɗansu daga cikin iyaye ya ce ya abbas bin abdul mutallib la uguni an ka min allah shay'a ya kai abbas baban su abdullahi kenan kai kokari baba ka ceci kanka gakka gani matsayin ɗanka ne na zan manzon allah sai ka zamna ka ce ina da ɗa wanda kiyama zai ja hannu mu shiga aljanna kai aiki saboda la'uguni an min Allah shai'a kun ga addinin sunna ko addini na adalci ne addini ne ba na yaudara ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya safiya to ammata rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya safiya ki kokari ki bauta ma Allah tukuru la uguni anki min Allah shai'a a matsayina na ɗan a gare ku wallahi idan ba ku yi aiki ba ba abin da zan iya umfanar muku a ranar kiyama sai annabi ya zo da tsatsonsa ya ce wa ya fatima binta muhammadi sallallahu alaihi wa sallam salini min mali ma shiti la uguni an min allah shay'a ya fatima diyar muhammadu roƙanni abin da kike so na dukiya in ina da zan baci amma wallahi idan ba ki bauta ma allah ranar kiyama ban da wani matsayi wanda zan iya hidda ce Allahu akbar kun ga addinin sunna bambancin shi da addinin bid'a addini na yaudara da an samu waliyi guda ya hito cikin gida to kowa ya zamna su ɗoce ma dangi sallah su ɗoce ma zakka su ɗoce ma azumi a sa kowa aljanna in haka aljanna take ba wani bakurai shi da zai shiga cikin wuta Allah ya kare mu wannan shine ma'ana inda ya kamata mu tsaya sai mako na gaba fihi masail kamar da mun ka saba za mu tsaya a inda ayoyi da hadisai da mala yake kawowa sannan ya kawo fihi masail kenan babu yana karantar da mu mutum ya yi ƙoƙarin bautan Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ya halici sammai da kasai kuma shi kaɗai fi dacewa da ibada wallahu ta'ala a'lam